بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا شعركم ووجه الجمال أولى جامع زمع الله صلى الله عليه وسلم بولا يجيبهم لأربعين دقيقة ونهديني hudu ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. Wannan shi ne karatunmu na biyar ko? Cikin littafin al'usulun talata. Mun tsaya daidai da malam ya ce al'ura annabawa khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. daidai mabarta mu cewa Allah ta'ala ya halicce mu kuma Allah ya ba mu arziki kuma Allah ta'ala bai bar mu haka nan ba bai bar mu kamar dabbobi ba bai bar mu ba a samu ba a hana mu ba Allah ta'ala ya halicce mu ya ba mu arziki don a samu don a hana mu shi ne ba da yake bal arsala ilaina rasulan a Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wani manzo mai girma shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko mu annabi sallallahu alaihi wa sallama domin ikira mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ne ma Allah da'a ne mashi da'a da so Allah mu so shi mai sallah domin Allah mai azumi domin Allah ni dukkan ibadar mu domin Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah ta'ala ya yi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dan mu masa da'a Allah ya ce ba sallallahu rasulin illa li yuta'a bi billah ba mu taba ko wani manzo ba sai dan ayi masa da'a da yardan Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah ya yi wa Annabi alaihi salatu wassalam wannan na kira da aka yi rasulan na kira ce ta girmamawa cewa manzon mai girma ne manzon babba ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya wada wurare da dama da kan ja'akum rasulun hakika wani manzo mai girma ya zo to Allah ya yi mana Annabi sallallahu alaihi wasallama da shirya bal arsala ilaina rasulan Allah ya yi kuma manzo bai bar haka nan ba ba kamar tumaki da shanu da rakuma da shakkuna da dawaki mutane a mu Allah ya aiko mu saboda Allah ya gama mu Allah girmama ɗan adam. Allah ya mutu da ɗan adam. Duk dabbobi gaba ɗaya, duk halittu gaba ɗaya, in suka tashi biyan bukatunsu, haka kai tsaye suke biyan bukatu. Mu kuma duk sai mun tsaya, a wada ake wani barshen ruwan dabbobi, kun yi mu yawa. sani ya tausayi da kan kanta ba wajen komi ba ya labo haka ne gashi haka ne amma kai in ka dage kana sha sai ka wata cuta ta kama sau da kai ba haka Allah ya tsara maka rayuwa ya tsara ma rayuwa sai ka tashi sai ka dama duk wata ƙwayar halitta da za ta cutar cikin ta sai ka kashe ta saboda girmama da Allah masu zo sai shi musu kakarin suka yi ruwan leda wuya wata amma za ka sai su dala arba'in da na wuya wata nan biyu ka rabu za mu wuce ka rabu
Na'am.
da za ka miƙa dala arba'in ko talatin a baka wasu yan ruwa nan tafi da kai yau da girma ka Allah kada kanka yi kan za ka ji lahiya ga jikinka domin ruwa ne na lahiya ruwa ne na tsafta masu kyau za ka yi cikinka ya amsa da duk wani irin farin ciki ga ranka sai ka ƙara lahiya amma za ka sai ruwan in kiyawa da sai an baka riga ba an baka ciki haka da abin da baka ci baka cin shaka baka cin hatsi haka baka cin masara haka sai an sarwata sannan a zo a wanki sannan a sake redawa a nake ta ta zama gari sannan garin ma haka nan ba za ka ci ba sai an zo an tankare an yi damu da tsakin duk ba za ka ci da shi ba sannan duk da haka nan madan ba za ta zo ba garin cikin kwano ba da koshiya sai ka haɗa ruwan zafi in sun taso da zuwa gare da ya taiki sa'an nan ta zo ta tuka sa'an nan kuma a bar shi ya tsare ya dahu sa'an nan a yi kuma a suba a yi barkoki sa'an nan ga bangaren miya ita ma miya ba kawai ruwa ne za a suba ba kodewa ce sai an daka ta zama gari sa'an nan a zuwa yi sa'an nan zuwa kada a sa gishiri a sa mai a sa tumaki a sa albasa a sa nama yau da yin matakai da ake ɗauka da Allah ya karama ka wannan karama da Allah ya maka Allah ya maka ne saboda a san girma Allah su ka ga da yake rayuwar su kawai haka suke riba a cikin da ta abin da suka iske yadda yake haka da suke ba za ka yi cin yaro a haka in ka ci gaba ba za ka kwana lafiya ba za ka ci yan maka ka ga mai umarni ci ba za ka ci ta haka yau sai an gama ma ita ba za ka yi cin tsohuwa ka nan ba ko ni ba za nama ba za ka yi ciwon ka nan ba man zaki da ya ga nama kura ta ga nama da musa ya ga nama kare kare na ya ganin naman da ya kai kwana goma yana wari yana da kin gani shi ba ka yi a barin wurin nan masu ga ya ɗauke shi ya koyo wani ya gama shi kuma ya yi mai ruwa ya haɗa shi ne sai kuma a zanna lafiya ba abin da ya yi. To kai soyi in ya fara wani gasashen nama in yi wari ka ga an gasa shi irin naka ne. Shi kuma irin nashi ɗin bai ganye amma ya wari kuma zai ci abin da lafiya. To Allah ya karrama ka. Irin wannan karrama da Allah masu yana ya kuma ka annabi. Sallallahu alaihi wa sallam. domin ya kira ka zuwa ga Allah gari malam ya ce wannan manzo da Allah ya aiko mana wa man ata'ahu duk wanda ya mashi da'a da aljanna ya shiga aljanna Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima duk wanda ya ma Allah da manzon shi da'a wannan mutumin ya rabauta da rabo babba ba za su samu aljanna wata aya Allah subhanahu wata'ala ya ce tilka hududullah wa man yuqini Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-'azim da rubucin Allah ne duk wanda ya ba Allah da manzon shi da a ciki Allah zai shigar da shi aljanna wadda ƙwararru suna ta gudana ƙarƙashinta zai da rama a cikinta Allah ya ce wannan shi ne rabo babba duk wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam da'a to sakamakon shoran Allah shi ne gida aljanna wa man asabu wanda ya saba wa manzo kuma ana ya ki biyayya ga manzon Allah alaihi salam da Allah na shi kuma ya bada wuta ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين Allah ta'ala ce duk wanda ya saba ma Allah da manzon shi kuma ya tsallake dokokin Allah Allah zai shigar da shi wutar jahannama zai dawo a cikin ta ba zai fita daga cikin ta ba kuma yana da azaba mai wulakanta ba ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا wanda ya saba ma Allah ya saba ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam lalle wannan mutumin ya bace mata wanda yake bayyana ne saboda wannan annaban ma ya koshi ne da ranar kai masa na kamar yadda ayar da ta gaba da ta yi bayani da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana ba'ani دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال أمة تاكبا إذا سجاء الجنة مكرا تاتيني شهر بولا dukkan al'ummata za su shiga aljanna sai dai wanda ya yi shiga kafin suka ce wala ya shiga aljanna ya rasu da ma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man aba ali da khala aljanna duk wanda ya wani da'a kan aljanna wa man asani wa qad aba wanda yake ya saba mana ya kiya. To da shi ta yarda da saba mu manzana. Sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ma ne yace dalili akan wannan magana cewa Allah ya aiko mun manzo mai girma kaulu ta'ala maganan Allah madaukakin sarki yace inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا مبينا التي إنا أرسلنا إليكم رسولا للم من أيكم وأنا منزول من كلمة شاهد العلم yana mai shaida a kan mu aiko muku manzo babba shugaban halitta da baya yana mai ba da shaida a kan kama arsalna kamar yadda muka aiko ila fir'auna zuwa sarki fir'auna rasulan muka aika mashi manzo shi da annabi Musa da Haruna mun aika mai manzo annabi Musa da Haruna to Allah subhanahu wataala ya aika wa fir'auna annabi shi ne annabi Musa alaihi salam daga baya kuma sai Allah ya ya karfafe shi da annabi Haruna. Aka hada su ne, aka ce in da haba ila fir'auna inna hu tsawa. Ya ce wani fir'auna, lalle fir'auna ya wuce ne. Fakula da hu kaunan layyina ku gaya mashi magana mai tafshi. Kan ku gaya mai magana mai tauri, magana mai sani. وقال مثلا يمشي لعله يتذكر او يخشى tana yiwa wa'azin da za kuma ya ɗauki wa'azin tana yiwa wa'azin da za kuma ya ji tsoron Allah ya dawo daga bacewar da yi ya dawo daga kafircin da yake ma Allah ya zama bawan Allah shi ba qala rabbana inna nakhafu an yafruqa alaina aw an yaqda muna tsoron wato fir'auna ya yi saurin gaugawan yi mana wani abu mara daɗi ko kuma ya nuna shi babba ne ba mun san mai wasu ba Allah ji la ta kama ku ta da shi ku tsoron shi inna nubaku wa asma'u wa ara ina tare da ku ina jin abin da yake faruwa kuma ina ganin abin da yake faruwa da namu ku ta da shi kawai تاتياه يجوري شبقولا تجي مش إنا رسول ربك للي مولنا نبيجي جني دبيدا أنه موسى هارون لنا ومن ذنوه بني يكون فأرسل معنا بني إسرائيل فسكي بني إسرائيل تعلم ولا تعذب كتقال موسى عذاب قد جيناك بآية من ربك للي منزلك لوجه علامة دول الله ما يجب والسلام ala man ittaba al-huda amincin Allah kuma ya ƙara tabbata akan duk wanda ya rushe ya inda farko iya ilaida أن العذاب على من كذب وتولى lalle mu an yi mana wa'i cewa lalle azabar Allah tana tabbata ne akan wanda ya karyata Allah akan wanda ya juya wa dokar Allah baya Allah zai mai azaba karuwa zai musu ba shi a cikin wannan akwai zari ko babban magana akwai cin mutunci magana mai taushi suka gaya mashi a wata haya Allah ta lalace idda ila fir'auna innahu tagha ka je wurin fir'auna ya kai annabi Musa domin fir'auna ya wuce iya ya ce shi Allah ne Bakwai Allah ka ila an tuzaka ka ce mashi shi ko kana da bukatar ka zakaka wa hadiyaka ila rabbika fatakhsha in shirya da kai zuwa ga Allah mahaliccinka ka ji tsoron shi a ga waɗannan maganganu ne masu ne masu taushi tare da firawuna babban zalibi ne babban kafiri ne yana ɗaya daga yana cikin mutanen da ake ƙilgawa waɗanda suka yi kowa kafirci a duniya duk kafircin da ba da duk firawuna shi ya naɗa kan shi Allah ya ce ba ba da ana rabu ko zala ya ce ni ne Allah kuma bi girma ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani Allah wanda ba ni ba a ga yana da kai abin da ba kowa ya da kai ka samu galibin kawai ne ba su yarda da Allah ba to shi bayan bai yarda ba kuma ya ce shi ne Allah ba ya ce malam Musa lari ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin wallahi in ka rike wani Allah wanda ba ni ba to lalle zan sanya ka daga cikin waɗanda za a ɗarmewa a kasu amma ɗaure su yake ba ba za ka kare ba wasu gujewa in ka rike wani Allah wanda ba ni ba to ni shi ne Allah amma duk da haka nan Allah saboda tausayin shi ne zai kashe ce ba da musa kuje mai da hikima kuma yawa a zibi kyau shi duk kafircin shi ta kuje turare shi ta kora da tashi mutum mutum ne to shi kaga idan kafiri ya cancanci a mana ka bayan ya ce wa ma musulmi wanda shi ya yarda da Allah amma ya dan karkace yana wasu abubuwa ba daidai ba yana taka dokokin Allah amma ya yarda da Allah zuciyar shi ce ta tsoraya ba ta ce umarnin shi ne da abin da ba yi ba shi shi ya kamata ka mawazi da lalama ka mawazi da taushi saboda shi dan uwanka ne tsakanin ku akwai akwai addini addinin ku guda ɗaya ne ya yi dacewa a mai wa'azi da taushi sama ga fir'auna to ka ga kenan wa'azi wani abu ne wanda duk wanda za a yi shi na bukatar ya koyi shi ya koyar da wani ba su koyar da wani ba wani haka kawai gaba ga mutum yake ɗaukar nasu da wani duk wani ya tsara ma inda za ka yi shi mun tsara maka yadda za ka da'awa yadda za ka kira yadda za ka wa'azi duk an koya duk da tunanin suna nan malamai sun rubuta sun taso daga cikin alƙur'ani mai girma da kuma rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda za ka da'awa yadda za ka kiran jahilai zuwa ga addini yadda za ka kiran malamai zuwa ga addini yadda za ka kiran masu kuɗi zuwa ga addini yadda za ka kiran shugabanni zuwa ga addini ta ba da kayan aiki da zaman ba a karanta su da zaman da suke koya ma da'awa fahimta na malamin yadda za ka ɗan mutane suna bin waɗannan abubuwan saboda su ne manzan lami da za ka wuce nasara wani ya kuma mutane da musulunta da su domin ba su muke mu kai tsaye muke zuwa mu doki abin ba ta hanyar koyar da wani ba fanni ne kasan su ilimi shi fanni fanni dan don kayi lafali lafal mai sai zo ka dauki da ta wani da kai ta karanta sai an yi sai an koya ba in ka karanta ba dai ka sani amma ba za ka yarda ba ka yi allura ba za ka yarda ka fasa cikin mutum saboda ka ga yadda ake yi ka karanta ka ga yadda ake yi sai a kawo ma aska ka yanke cikin mutum haka duk wani aiki idan ka karanta littattafan shi ba za ka iya shi ba sai ka samu gwanin shi wanda fagen yake sai ya koya ba. Ba ka shi ma yi ma addinin musulunci yake. Wani ne ba. Ba sa fir'aunin rasula. Allah ta ce sai fir'aun da ya saba ma ma'aiki. Ma'ana wannan manzan da Allah ya yi koma shi. sun yi imani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce ba rahu al-ayatul kubra kazzaba wa asa sai Fir'aun ya kayyata annabi Musa kuma ya saba ma annabi Musa to shine nan ma Allah ya kara maimaita fa asa fir'aun rasula sai Fir'aun ya saba ma ma'aikin shi da Allah ya tura mai annabi Musa to da haka ya ga Allah ce fa akhadna sai muka kama fir'aun akhdan wabila kamu wanda yake mai tsanani wannan yin kamu Allah cikin ruwa ya sashi kamun da Allah mashi ya kada Allah na kare al'akhirati wal ula Allah ta'ala ce sai Allah ya kama fir'auna azabar duniya da lahira Allah ne. Amma ya zaba ta duniya ta lahira tana yi shi. Da duniya Allah ta lahira bar shi cikin ruwa ya halaka. Wa jawazna bi bani Isra'ila al-bahr. Fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين Allah ce mun tsallaka teku da bani Isra'ila, sun fir'aunu da fir'aunan shi suka bi su baya, saboda saboda ƙeta da baƙin ciki don su kama su. An lokacin da suka je tsakiyar ruwa ɗin, Allah ya ce sai muka ce ma ruwan ya gani. da ruwan ya rage ga fir'aun da ciki yana saman dokin shi yana ta gudu ya kawo su kawai sai ruwa zuwa kai doki ya watsi da shi madaukaci ya koma makasanci mai girma ya koma wulakantacce ga fir'aun da cikin ruwa yana tuwa a kama shi a cece shi a hinkar shi ruwa ba yan kaɗan ba ruwan duniya ne ba ruwan teku ne duk wani sai ka hallaka cikin su sun yi karin iyawar ruwanka mai ruwa ne masu tsawo masu faɗi duk iya ruwanka sai ka faɗin ka sun da shi sai ka kai ka yi tsaya kawai zama da wurin nisa da shi da ya gani nutso ya kama shi ruwa sun kama ba yadda za a yi fara amintu ya ce tuna ba da gaskiya annahu dan inda al'amarin yake la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila ba abin bauta da gaskiya sai dai wannan da banu isra'ila suka ba da gaskiya har yanzu ne bai faɗa nan da yake illa alladhi wanda sai ba Allah bane sai ka ce cikar gamana ranaka ta ta kama sai sai ya aje allancin nashi ne da mai kayan wa ana min almuslimin shi ne ma yana daga cikin musulmi Allah ya ce al'an a yanzu al'an al'an yanzu alana yanzu yanzu za ka yi imani wa qad asaita qabl alali ka saba ma Allah gabanin wannan lokacin kunta min al-mufsidin kana cikin masu banna sai za ka cewa ka yi imani saboda imanin shi na ƙarya ne ba na gaskiya ba sa'an nan kuma ya ga hallaka duk wanda ya zo mutuwa ya ga hallaka dan ya tuba Allah ba zai karba ba da nassin Qur'ani saraka wannan ba tana kareta ba tana kareta la ilaha illallah ba la ilaha illallah tana nan cewa duk wanda ya faɗi tauri mutuwa dan aljanna ne. duk wanda ƙarshen magana shi zaman tu la ilaha illallah dan aljanna ne manzo Allah ya faɗa ka gaskiya ne abin da ya sa Fir'auna ba ya faɗi ta amma ya faɗi ta a ina a wurin mutuwa wurin mutuwa kuma Allah ta'ala ce wa laysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an duk wanda yazo wurin mutuwa yace na tuba Allah Allah ya ce ba ya tuba wurin mutuwa yace ka tuba yasa kana lafiya ba ka tuba ba yasa kana kai da kawunka ba ka tuba ba sai da ka tabbatar da mutuwa za ta yi ka ce Allah na tuba da irin na mata. Wala ba zai karba shi sa Allah bai karbi la ilaha illallah ko auna ba. Magana tana nan yadda take cewa duk wanda ya zo wurin mutuwa ya da la ilaha illallah ko auna. Muna gane ba in dai ba irin haka ba ne, in dai ba irin su fir'auna ba. dama a kan takara ne don da ya rayu a kan da zai faɗi kaga don da ya faɗi ta ya faɗi ta dan wa ya faɗi ta dan Allah saboda dama zikirin shi ci dama abu ne da ya bayar shi a cikin zuciya sai ya faɗa ko Fir'auna bai yarda ba Allah ya kiyaye to Allah ta'ala ya ce sai Allah ya kama shi kama wanda yake mai tsanani Raka wannan aya ta tabbatar da cewa Allah ta'ala bai bar mu haka nan ba sai da ya aiko mu manzo manzon nan kuma yana kiran mu zuwa ga Allah subhanahu wataala don mu tsira daga azaban Allah duniya da lahira wannan ita ce matsala ta farko daga cikin matsalolin da ya zama wajibi mu koya sun cewa Allah ya halicce mu ya ba mu arziki bai bar mu kara zuba ba bai bar mu haka nan ba kamar tumaki kamar dabbobi ba a'a sai da Allah ta'ala ya turo mu annabawa da za su kira mu zuwa ga Allah subhanahu wataala على رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما على جماعة منزلي سنا بشارة الجنة سنا gargaɗi da wata jahannama domin kada wani ya ce Allah ya kuma manzo ba ranar kiyama Allah ya kuma ka manzo ko manzon nan ga abin da ya bar maka bayan ya tafi wurin Allah ana karanta maka shi da daddara na karanta mashi da rana tsara ka babu wata hujja da za ka rikewa ka ce ai sai baka ji wa'azi ba ai baka ji annaba sun zo ba to sai riga sun zo kuma sun yi maka wa'azi الثانية مسألة تبيو daga cikin matsaloli da suka zama wajibi ga musulmi su sani annallaha ta'ala lalle Allah madaukakin sarki لا يرضى بيرتبى أن يشرك معه أهدا تعالى شيء في عبادته أتكم بوتا مشي أحد وني Allah bai yarda ba a haɗa shi da wani a wurin bautar Wannan yana daga cikin abin da zama wajibi mutum ya sani. San cewa Allah bai yarda wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda da kafirci da bayan shi balle ka dogo hakkin shi ka ba wani ko ka hada shi da wani saboda kana ganin girman wani ka ce ya kai girman a hada shi da Allah Allah ya rince shi duk wani wanda ba Allah ba rinka Allah ka kullu ma si wallahi alam duk wanda ba Allah ba to alam ne halitta ne taliki ne kan taliki ne ma'ana Allah ya halicce shi duk wanda ba Allah shi girman shi yana nan da girman shi amma girman bai kai a bauta mashi girman bai kai ana shi da Allah wurin bauta ba sai dai ana shi da Allah wurin abin da Allah ya haɗa shi da shi kamar wurin da wurin biyayya wurin so kana gane ba ko amma wurin bauta ba a haɗa kowa da Allah subhanahu wa ta'ala ne na Allah Eh, ba a haɗa ba ba wani Allah subhanahu wa ta'ala na ya kamata kowa ya san wannan kishin sanin wannan shi yake kai mu mana sakin hanya muna abubuwa da yawa in abubuwa sun taso marasa daɗi na tashin hankali sai mu saki hanya rishin ba mu san cewa haka ɗin ba daidai ba ne sannan sakin hanyar da muke mu ta wurin bokayi ta wurin ɗan bori neman taimako to kamar muna haɗa ɗan bori ne ko aljanu da Allah don ba mu san haka ya kamata mu sani ba ka zuwa wurin boka boka bai yi maka komi on ba ya yi saboda sai ka dauki abin kawaka ba shi da in gaskiya ne ya ba ka shi mana don abu da za a sa ka sau duk da a nuna ma mahimmanci abin ne kawai ba sauwa ba ne ko ba haka ne ba za a sau ba kawai dan dai ya ƙari ya sa mutanen maka ce za a yi musu taimako in ba haka aka ce musu ba su ba ba za su dauki abin da mahimmanci idan za su yi ci ba sai an yi wannan sai an yi an yi ku ji ma sai ka nemo idanun sauro guda dubu ga sauran nan ka ce na razan idanun sauro ya ga ma sauran ya ce ka kawo shi ba zai sauro ya ke gani ko da ke da wani mai yin sauro bare bare wani mutum ba zai ce ma da kawo ta ga dole ka kawo ko kuma ya nemi abin nan wani abin nan na kuje guda ke ka samu wani abu na shi da za ka ka samu ko kuda aka ce ka samu kayan samuwa yana kamuwa in maganin magana abin da za ka hesa musu ka kawo kayan zaki ka aiki sai sun taru sai ka hesa musu magani duk su mutu kuma so sai ka kwashe ka kai a ga wahala ce to rishin ba san gaskiya harkar Allah subhanahu wataala akai ba shi yasa ake aikata wannan abubuwa ba a neman taimakon kowa sai na Allah ba mai taimakon ka in ba Allah saboda haka ana neman taimakon Allah ne ka roƙi Allah ki Allah ya taimaki ka yawa in ka ga dama sai ka wannan ka nemi taimako wurin wasu malamai su ma su kama ma da addu'a su ba ka gudunmuwa ta addu'a roƙon Allah da wasu addu'o'i duk da za a yi dai Allah ya maka bukata ta zuwa matsala ne haka malamai abin da za su karanta maka abin Allah ne za su karanta maka nan da za su suna wasu ɗanuwa mai suka zuwa sun yi amfani da nan da zuwa su shi ba baranci ba shi ba ba wani yayin nan kada ma da aka samu wasu ɗanuwa wannan ba da samu ya kamata su zai jan kuɗi Allah ya jarrabe mu da wahala mai hankuli mai da lamarin mu gaskiya ne jarabawa daga wurin Allah take kuma Allah ne zai ɗauke wani ko yi kadar manisa la la yakun muqarrabun Allah bai yarda hada shi da kowa ba ko da mala'ika ne muqarrabi mala'ika muqarrabi shine mala'iku makusanta Allah kamar mala'ika da biyu kamar Israfil kamar Mika'il waɗannan manyan mala'iku da masu wanda mazala ke ta lama rabba jibra'ila wa mika'ila wa isra'ila waɗanda duk girmansu bayan Allah ba a da su da Allah subhanahu wa ta'ala ba ka cewa jibril ya jibril ka taimake ni ya jibril ba ya mika'il ka taimake ni ba da ka ce ya rabba jibra'il ya Allah mahalicin mala'ika jibril ya lamarin mala'ika Mika'ila ya Allah malicin mala'ika Israfil ya Allah ubangijin mala'iku amma da kira su su ba la malakun muqarrabun ba da Allah subhanahu wataala da mala'ika muqarrabi wala nabiyyun mursalin kuma ba da Allah subhanahu wataala da annabi wanda Allah subhanahu wataala ya rubuta bana dukkan annabawa gaba daya ba a nasu da Allah subhanahu wataala wurin ne wurin roƙo da wurin bauta da wurin tsoro da wurin duk wata ibada Na'am.
amma ana masu da'a ana son su ana girmama su wa dalilu qawlihi ta'ala dalili shine faɗin Allah subhanahu wataala wa annal masajida lillahi Na'am.
lalle wuraren sujada na Allah ne gaba daya ko masallatai na Allah ne. Almasali yana ɗaukan amakinin sujudi kuma yana ɗaukan al'amakinin lati wa iddat lissalati biya. Wuraren da aka tanada domin a yi sallah kuma yana yi ɗaukan wuraren sujada. Ba na ba a yi wa kowa sujada sai Allah. ko kuma masallaci ɗakin Allah ne, salata da umar Allah a hada, saboda haka kakku kira kowa tare da Allah ce. Ɗaya ku bauta ma Allah su bana wata ala shi kaɗai. Allah ya sa mu dace.
Amin.
Wanda muka fara da Allah ka ba mu nada. Kuskure kuma Allah ka sa mu gyara Allah ka yafe mana.
Saka da alheri.
sai ji kuma yana sallah shi kaɗai can sai kuma sai ji wani liman ya karanta fatiha sai lokaci sai cin jima amin
a me hukuncin mutumin da yake bin yana sallah nan misali yanzu nan muna sallah sha masallacin dowa na sallah za ka ji karatun suna zuwa nan masallaci na nan da gida alhaji umar nan ma ana sallah wani lokaci sai ka jana ni sai ka ji karatun na zuwa ne Oh. kai kana bin liman nan can liman ya ce wala dallin yaya sai ka ce amin ka yi zata nan ne masallaci shi ne yake tambaya yaya ba ya da kyau shi ya sama yi annabi sallallahu alaihi sallama ya ce mu zan kiyan kasa kasa da karatun sallah Na'am.
an kifa wannan umarni aka ce ma magariba ta yi shayi ta yi asuwa ta cikin karatun duka a masallaci na kyawu waɗanda suke sallah waje ba ciki ba waɗanda masallacinsu ba ya da tsari na ba yin karatun kowa to kaga sai ka ji karatun wani wuri sai ka amsa ka ji lima ya ce sami Allahu liman hamida sai ka ashe an yi an yi rukuyi tun da zai kai sai ka riga ce rabbana wa lakal dan da su kai to ba ya da kyau gaskiya amma dai ba ta mutum sallah sai dai ba a san haka ya kamata mutum ya nace ya san gida yake sallah domin don hankalin shi a masallacin da yake sallah
kuma ya tabbata kawai wani wani sashi na al'aura al'aura yana tara Allah
don gane
kuma ke taɓa wani gefe na al'aura to yana yana tara Allah
wai ya tabbata in mutum ya taba wani gihi na al'auran shi a raunin shi ta baci to ban san al'aura ta ba ta yana yana Wanda Allah ce mun masa zakara hukar ne ta wakwa.
Na'am.
Duk wanda ya taba al'aura shi to ya sake a wannan. sai dai malamai suna cewa ana magana ka taba al'aura kai tsaye da tafin hannunka ko da kan yan yatsu amma banda ka taba da bayan hannunka bayan tafin hannunka wannan bai warware amma an ka taba kuma ya zamanto al'aurar ce ka taɓa na'am ba wannan ka ba ba ka taɓa ta ta saman wando ba zamanto babu wani shamaki tsakanin tafin hannunka da ita al'aurar wani kaya ka yanzu ka lalace sai ka sauke a wani na'am wani ban gane ne dai
Shi wannan ba san da mutum da ba mutum ko wani.
wani kuma ɗin da ya ne ha Wannan shi ma wata kurin Amurka ne wasu ta kurin wani. Wata tasha ta ta kallon bidiyo. Da shi da wani mutum ya ya kalli bidiyon za a biya shi. Amma kuma sai ya zo wani abu kamin abu. Daidai tambaya mutum.
ina sha'an nan ba ya sauka to ya ce wai ko wasu mutane a amurka sun bi sun bude wata bidiyo wata tasha ta kallon bidiyo amma duk wanda za ya kalla sai ya bada wani abu sun tambaya ce ya rubuta ko ha? ko me yake nufi na sani tambaya ce yake yi koko ko ya halitta mutum ya kalla bidiyo ce ta abubuwa ne da ci gaba rayuwa ba abubuwa na lalata da lalacewa ba ba tsarinci ba mata ne wani dukkan da ciki ba ko caca ko giya ko wasu abubuwa wanda Allah ta'ala ba ya su wasu ake tallar inda abubuwa amfani ne bidiyo ce ake nuna masu kamfanin duka da kayayyaki na saidawa abubuwa na ci gaba rayuwa da ke da yawa da sana'o'i yawa nan ne ba da yi sai ka ba da kuɗi yanka kalla ba da nan ba ta wannan hanya ba za ka gani ba amma in dai shirme ne da shiriri ta da shirya tara ya kamata ka kaurace ma waɗannan abubuwa Allah ka samu dace. Allah ta ala ya biya mana bukatun mu. Kuma sallahu.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله